الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan Rabiul Awwal hijira 1446 ya yi daidai da ranar ɗaya ga watan goma miladiya 2020 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shirri ne a rayuwar muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu zumar tun daga farkon sura allah ya ba mu iko mun zo aya na bakwai yau za mu tashi aya na takwas zuwa abin da allah ya so allah madaukin sarki yake cewa farkon aya na bakwai na takwas a cikin wannan sura وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى غير النبي زعما تاش كم وانت ينقوى ما سجرما farkon wannan shafi Allah bayyana mana cewa shine ya halicce mu daga rai guda ɗaya shine annabi Adam kuma ya halicci matar annabi Adam daga haƙarƙarin annabi Adam sannan ya yi muna dabbobi na ni'ima nau'i takwas tsakanin awakai tumakai shanaye da kuma raƙumma duka wannan nema ne a gare mu kuma allah ya yi don tausayin da yake mana kuma ya mana ishara da nemar da ya ta halittar mu da ya cikin cikin yayin mata a duhwai guda uku dufin ciki duhun mahaifa dufin yanar da mutum yake ciki amma duk da haka Allah ya kula da bayansa saboda tausayi irin nasa da kauna da yake ma bayansa Allah subhanahu wataala yake mana ishara ku cewa wanda yake mana aiki shine ubangijin ko wanda yake da mulki na hakika ba abin bauta da gaskiya sai da shi to ta yaya ne kuke kaucewa kuna bauta wani Allah dan me kuke kafircewa Allah Allah yake cewa ku sani dai ku mutane ko za ku kafa ce gaba ke ɗayan ku Allah bai da bukatun ku ɗauka kuna ibada Allah yana ƙaruwa da ibada da kuke ko kun daina bautar Allah ba kwa cutar da shi amma dai in kuka gode masa kuka bauta masa zai karɓi ibadan ku ya kuma ba kwa sannan ku sani lahira wani ba zai ɗauki laifin wani ba duk abin da ka gani kayan ka ne a nan duniya ka yi ta mummuna aikin ka yan uwa ku sani Allah yake cewa gare shi ne za ku koma ga baki daya da kuma ba ku labari game da duk abin da kuke aikatawa dan me shine yasa abin da yake zukatan mutane ga baki daya sai Allah ya ci gaba da cewa wa idza massal insana durrun shi mutum dan adam duk lokacin da wani abun cutarwa ya shafe shi nan insan bi mana al-kafir saboda shi mu'mini duk lokacin da wani cuta ya same shi yana tuna Allah musulmi yana mai da al'amari ga amma dabi'a kafiri ko wanda bai da imani duk lokacin da wani abu na damuwa ya shafe shi sai ya dawo zuwa ga Allah shi sai Allah ya ce wa idza massal insana durrun da'a rabbahu idan wani abin cutarwa abu mara daɗi ya shafi ɗan adam zai roƙi Allah Ubangijinsa. Muniban ilki yana mai komawa zuwa ga Allah, limana mukbilan ila rabbihi za a gan shi ya koma ma Allah ga waki ɗaya saboda wani abin cuta ya same shi thumma idza khawwalahu ni'matan min sannan yayin da Allah ya canza masa khawwalahu bi ma'ana baddala idan Allah ya canza mai ni'ima daga gurinsa aka yaye mai damuwar da ya shiga ciki nasiya ma kana ya da'u ilaihi min qabl sai ya manta game da abin da yake roƙonsa kafin wannan nema ta zo masa sai da yake cikin matsi yana komawa ga Allah in ya samu sarari sai ya manta da ni'imar da Allah ya masa wa ja'ala lillahi andadan ya sanya ma Allah kishiyoyi yana hada Allah da wani li yudilla an sabili don ya batar da mutane daga addinin Allah. Kaga ɗabi'an kahiri ke. Duk kafirai za su yadda Allah ne, Allah ka ba mu kaza ka ba mu kaza. Rububiyya sun yadda da ita, amma buduhiyya da ne yake jayayya. Su kaɗai ta Allah shi kaɗai da wata sai a samu matsala. Allah ya ce kulka ce da shi mai wannan ɗabi'a. Duk mutumin da yake mantawa da Allah in yana cikin hali na daɗi. bai dawowa ga Allah sai in ya ji matsatsi to ka ce da irin wannan mutum tamatta bi kufrika qalilan ka ji dai dan dadi kadan da wannan kafirci da kake a duniya innaka min ashabin nar lalle kai kana daga cikin yan wuta kenan shi kafiri ko me dade wanda yayi duniya dan kadan ne kadin duniya ne dan kadan ne inda shekarun da zaka yi duniya ba su taka kara sun karya ba ashe kenan ka bi Allah shi ne ya fi zama alkhairi a gare ka Allah madaukin sarki ya samu dace Allah yake ba mu misali a wannan aya yake cewa amman huwa qanitun shin wanda yake mai biyayya ne ga Allah qanit mai ma'ana mutai shin wanda yake mai biyayya ne ga Allah ala al-layli sa'o'i na dare mana cikin lokutan dare sajidan wa qa'ima yana tsayuwa ta sallah da yin sujjada ga Allah wanda yake wannan shine ɗabi'arsa yahzaru al-akhirah yana jin tsoron azabar lahira wa yarju rahmat rabbih kuma yana fatan samun rahmar ubangijinsa shine aljanna abin tambaya ya zama dai da wanda ba haka yake ba wanda zai tashi cikin dare ya sallah yana biyayya ga Allah ya zama ɗaya da wanda bai bin Allah ba ɗaya suke ba ya zama ɗaya da mutumin da bai tashi cikin dare ya yi sallah ba ɗaya suke ba Allah ce kul ka tambaye su ka ce da su hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin wa'inda suka san girman Allah suka san yi ma Allah da'a ya'lamuna tauhidahu kenan wanda suka san yadda ake kadaita Allah da ibada sun zama ɗaya da wa'inda ba su san yadda ake kare ta Allah da ibada ba wanda ya yi ilimi ya fahimci addini ya zama ɗaya da wanda bai fahimci addini ba amsar shi ne ba ɗaya suke ba kun gane misali wanda bai san Allah ba ko da yana ganin ɗaya kuke Allah ce ba ɗaya kuke ba wanda bai yi ma Allah biyayya ko da yana ganin ɗaya kuke ba ɗaya kuke ba in ji Allah inda ma ya tadakkar ulul albab amma ma'abota hankali mai kyau su ne suke wasuwa suke tunatuwa game da abin da ake tunatar da su Allah ya ce wuli ya ibadi alladhi na amu ka ce da su ya ku bayina da su ya ibadi alladhi na taqaw rabbakum ya ibadi alladhi na amanu taqu rabbakum haka ne ko ka ce ya ku bayina ku ji tsoron ubangijinku lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wayanda suka kyautata aiki a nan duniya suna da kyakkyawa a lahira ahsan ihsani kala biyu ne akwai kyautatawa tsakaninka da ubangijinka akwai kyautatawa tsakaninka da bayan Allah wanda ya kyautata mu'amalarsa da bayan Allah a nan duniya yana da kyakkyawa a lahira wanda ya kyautata alaƙansa da ubangijinsa yana da kyakkyawa a lahira kyakkyawa a lahira shine aljanna yanzu sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da kyautatawa yace an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yara in dai kai baka ganin Allah to shi yana ganin wannan shine ihsani ga Allah shi ko ihsani ga bayan Allah kai musu mu'amala mai kyau Allah ya sa mu'amalanci mutanen mu'amalanci juna mu'amala da ta dace wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da yarwa kasan Allah yana da yarwa wannan aya tana nuna ishara ne game da mutanen da suke garin da ba a barin su su yi addini duk mutumin da yake a wani waje ba a barin sa shi addini kuma yana da damar canza wajen zama yake canza wurin zama to ya aikata kabira ma'ana ya aikata babban laifi laifi ne babba kana wurin da za a hana ka addini ka tsaya a nan bayan kana da damar yin hijira saboda mi wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da yalwa sai ka bar nan ka je wani guri ka yi rayuwa don ka yi addininka inna ma yi wa fassabiru na ajirahun daga nisa lalle fa masu hankuri akan da'a ga Allah za a cika samu su ladansu ne ba tare da hisabi ba Allah ya samu dace ma'ana nan yana iya ɗauki ma'ana biyu kana tare da iyalinka kana da babban shago komi nan kake harkar amma an tsane ka an hana ma addini barin wannan dukiya ka koma wani waje za ka koma sabon rayuwa ne kafin ka gani can ka wahala amma saboda addini sai ka yi haƙuri kabbar wannan dukiya kabbar saba wanda ka yi da mutane ka je wani guri don ka yi addini to wannan hankulin da ka yi Allah zai cika sama ladanka ranar kiyama ba tare da safawa ba malamai suka ce kamar yaya ladanka na aikinka za a baka bayan an baka ladan aikin da kai to sai a ce to yanzu hankulin da kai shi kuma ga ƙari to ƙarin da za a ƙara ma na hankulin da za a yi ɗebowa na za a yi ba sai an nisa hankulin da za a baka ai mun san walhassanatu bi ashri amsalha ko mutum yayi aikin kwari za a ninka mai a bashi guda goma to banda ibadar da kai hakuri a cikin ta duk aikin da kai hakuri kai bayan an baka ladan aiki to wannan hakuri sai a ɗebo kaso na lada a baka ba tare da lissafa ba duk ko mutumin da Allah ya ce a bashi lada ka a girga ya haye ta an gane misali ai ko mutumin da ya amsa kuɗi ya amsa sunansa mai kuɗi ya wuce miliyardar ya zai mai lissafa trillions na kuɗi ya ce ku ɗebo kan ku kirga kuma waɗanda za su ɗebo masoyanka ne ɗanar za su ɗebo na za su ɗebo masoyanka an ce shi ce ga arziki can ya ɗebo a baka kai ya lissafa ya dai kan bato aiko kai kasani abinda za ka samu da yawa ne da yawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce za a baiwa masu haƙuri na don su matsa da isa Allah ka sa in mun ji ladan mu ta haƙuri da muke a kan ibada a ɗaya ko a bawan ba tare da yin lissafi ba Allah ya ce da manzonsa kulka ce da su inni umirtu an a'budu Allah nan ne ko ni dai an umarci ni da in bauta wa Allah shi dai mukhlisat lahu din ina mai tsarkake addini shi wannan umarni ne daga gurin Allah da wa ake da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake dukkan mu Allah yana umartan mu da mu tsarkake ibada gare shi shi yasa muka ce wannan sura ana ce ita suratul ikhlas sura na tsarkake ibada ga Allah kamar suratul ikhlas wanda muke ta kullu wallahu ahad kullu ya ayyuhal kafirun duka dai surorin da ke bayani akan tsantsar tauhidi tsantsar tsarkake ibada ga Allah ta ma wannan surar tana ciki surorin da ke ba da umarni in za a yi ibada kowace iri ce a yi ta Allah ka tsarkake ibada ga Allah wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni in zamo farkon masu yin imani a cikin al'umma ma'ana a cikin al'umma manzon Allah farko wanda ya mika wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce an umarce shi da wannan kuma manzon Allah ya aikata wannan kullu ce da su inni akhafu in asaitu rabbi ni fa ina jin tsoron in na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim ina jin tsoron azaba wani ne mai girma shine yini na alkiyama wasu alwa suka ce alkhawfu anan bi ma'ana al-ilm akhafu ay a'lamu ni na sani na tabbatar cewa mutukar ni saba wa Allah babu shakku akwai azaba na wani ne mai girma shine yini na ranar alkiyama ba ka ga son mumini ya yi imani da haka cewa babu shakka duk mutumin da ya kirin Allah ya mutu akan kafirci to ya tabbatar da akwai azaba mai radadi wanda yake jiran shi Allah ya kare mu daga azabansa Allah subhanahu wataala yake cewa qulillaha a'bud kace da su Allah nake bautawa mukhlishan lahu dini ina mai tsarkake addini na gare shi saboda haka ku kafirai fa'budu ma shi'tum min duni ku bauta da abin da kuke so kuma bayan Allah wannan ayar kamar masu sanya shubha a cikin addinin musulunci suna amfani da irin wayannan ayoyi sai su ce addinin musulunci bai da tsari abin da ma an ce duk abin da kake so ka bautawa duk abin da kake so ka bauta mishi kamar sha falayumin kamar sha falayumin ai musulunci bai da tsanani in kana so kai imani in kana so kai kafirci amma ai ba sa yadda ƙarshen aya inna a'tadna lil kafirina nara ko ba haka bane ahata bihim suhadu wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi wujuh ai su yi da sa to ba sa kidawa sai shi Allah ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai mu kuma mu ce musu ai Allah madaukin sarki ya ce wa man yabta ghayra al-islam dina falan yuqbal min an fahimci Hausa ai Allah ya ce duk abin da kake so ka yi amma ba a karba yan ba musulunci ba sannan in ka yi imani oho in ka ƙin imani ya rage naka amma waɗanda suka mutu su imani ba Allah ya musu tanajin wuta ba yake fatan shiga wuta dakan nan shi ake ce ma amurin tahdidiyun umarni ne na jan kunne kamar ka ce ma yaro ba dai na hana ka kake ba to shi kai a ya san ba ka yadda ba ne to shi ne irin wannan da Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'akudu ma shi tun min dune ku je ku bautawa abun da duk kuke so kuma bayan Allah subhanahu wataala shi yasa malamai su ce hada wa'idun wa tawbih lahum wannan kuma wofintarwa ne game da hankulan su inda sun kibe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa kulkace da su innal khasirina lalle asararun su ne alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah su ne wa'inda suka yi asara kawunan su da ahlin su a ranar tashar kiyama ba wanda yake su asara duk wani abu da kai asara duniya da sauka da sauri da sauki ba dan asarar duniya ana iya a gyara shi kasuwanci kana iya ka fadi yau gobe ka ci riba amma lahira ta an buga kayan naka aka buga aikinka ya zamanto laifi ya rinjaye alheri to shi gida mutum ya yi asara asarar da babu gyara kuma har abada to nan me yasa aka ce wanda suka yi asarar kawunansu da iyalansu saboda mafi yawanci ƴaƴaye suna bin halin iyayensu ne a addini ɗaiɗai ne kaga mutumin da yake babansa ɗan bid'a ne ya hita bid'a shi sai sa'a ɗaiɗai ne da za ka ga mutum kiriciyar ne shi ya musulunta babansa yana kan kiristanci ba babu ba akwai amma mafi yawanci suna biyan addini iyayensu ne to kenan waɗanda suka zama sanadiyar halakan kansu da sanadiyar halakan ƴaƴansu a ranar kiyama Allah ce babu asararru irinsu Allah ka raba mu da asara ta duniya bale ma ta lahira Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa ala saurara ku jifa ذلك هو الخسران المبين wannan shine asara mabayyaniya ce mutum ya tafiyar da duniyarsa gaba daya kuma ya je yayi asara a lahira Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa lahu min fawqihim zulalun suna da rumba suna da inuwa a saman su gane ko suna da inuwa ta wuta a samansu ‘yan ka ɗauka suna da runkuna a samansu zilla ba shi ne inuwa ba lema a kansu to yi an je filin kiyama za ka ga an yi musu rumfa a sama amma rumfa ta wuta yursalu alaykuma shuwazun min nari wa nuhasun fala tamassuha ku dai kafirai na mutane da aljannu in ba ku bi Allah ba ranar alkiyama za a rinka turo muku hayaki na wuta da bela na wuta ba za ku samu ceto ba ana cikin girin kiyama sai dai mutum ya ga sunkuru na hayaki dauke da narkakken wuta yana zubowa wai tun kafin a shiga wuta kenan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce lahum min fawqihim zulalun minan nar suna da inuwa amma ta wuta a san ko wanda aka yi ma inuwa ta wuta ai ban ya gaishe yau rana ma ai aka je a sahara aka barka aka ce kai sati ɗaya cikin rana ai kaga wani ya ce ka bale ma a ce yanzu inuwa za a kera mata wuta ba ƙaramin bala'i ba ne umin ta hatihin zular akwai inuwa mai duk ta wuta a ƙarƙashinsu inda suke ƙasa wuta ne saman su wuta ne haka rayuwa ke kuma layan mutu fi hawa layan haya tun ba zai mutu ba zai rayu duk wani abin mamaki a lahira ne za ka ganci abin da yake sa a mutu duk za ka ga ya tabbata akan mutum lahada ma bai mutu wani Allah ya ce in an mutu ba a ƙara mutu a kina la ya mutu shi an gane ko ma'ana ina karanta wata aya ne su ƴan wata ba sa mutuwa in sun shiga cikin mutu Allah ce zalika to da wannan abun ne fa yukhawwifu Allah bihi ibadahu da shi ne Allah yake tsoratar da bayansa ya ibani fattaqun ya ku bayina ku ji tsoron nan ku ji tsoron azaba ma'ana wannan mummunan inuwa ta wuta da za a yi mayan wuta sama da ƙasa to fa Allah na tsoratar da mutane da wannan dan gaskiya ne zai ya faru to ku ji tsoron faruwar shi akan ku kowa ya yi ta kansa kai fatan wannan abun Allah kai da kada kai sa ka shiga cikin wanda za su faɗa cikin sa wallazina ijtanabu at-taghut amma fa wa'inda suka nisanci tagut in gane ko an yi abuduka suka nisanci bautar tagut yan ka ce a tagut abinda yake ɗaukar ma'anar tagut a shayatin wasanam bautar shaidan ko bautar gunki ko abinda ya kama da wannan duk wani abu da aka bauta ya yadda da bautar shi ma zama tagut to kafa yadda ku riƙe wani wanda ba Allah ba Allah ya ce wallazi da shi daga tagut wanda suka nisanci bautar gumaka an yi abubuwa ai suka ƙiyarda su bauta gumaka wa anabu ilallah suka koma zuwa ga Allah lahumul bushra Allah subhanahu wata'ala suna da bushara to bushara da mi da aljanna an fahimci Hausa fa bashir ibada to kuma bayina bushara da aljanna abin tambaya to ina ne za a yi musu bushara da aljanna kun gane misali lahumul bushra suna da bushara ina ba sai yake cewa in za su mutu ne ake musu bushara duk wanda ya nisanci wata gumaka ya bi Allah in zai mutu sai mala'iku su ce a wannan maka ya sha wallahi aljanna za ka fa ina baka sa ta amsa ne wallahi aljanna za ka Allah ce nan da ni da qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wala tahzanu sai Allah ya ce menene abshiru bil janna sai ya musu bushara da aljanna wa wallahi aljanna za ku ce to shine Allah ya ce lahumul bushra duk wanda suka ji tsoron Allah suka tsaye akan biyayya ga Allah sai wala ku sun san kuma su yana za su mutu sai sa zaka ga wani sadda zai mutuwa kuna damuwa shi kuma ba lokacin da yake jin daɗi irin wannan shi na wai kai na sa'a wallahi na tsorata ashe na tsallake Allah ka nuna mu da ladda za mu mutu ana kuka muna dariya na mun yi bakin cikin rasuwar mara ina na yasa Allah ya tsallakar da ko Allah ya sa ya sa ku kyakkyawan cikawa dan uwa masu girma mutu akwai wani tsoro kuma babu abin da ke ba mutum tsoro a duniya irin wani irin karshe za ka yi shine addabar tsoro inda ka san inda za ka mutu abin da yake da tabbashi ne a yi ma bishara da aljanna wallahi da tsoron mutuwa ya yi ma sauki ma shi ne ke ba mu tsoro Allah ya sa mu samu bishara mu koma samun karatunmu Allah yake cewa wallazi na shi tana babbabu ta an yi abuduha wa'inda suka nisanci bautar gumaka wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah lahumul bushra za a yi musu bishara in za su mutu za musu bishara da aljanna fa bashir ba ku yi mabayina bishara in ji Allah ita baya
waɗanda ka so da zaɓu cewa aiki aikin aiki masu sha
yana magana game da dawoto yake cewa yana sa ƙara masa bayani game da masu sha masu aikin gwamnati su ma aikin dawoto ne yake ce a ƙara masa bayani ka ce kana magana ne game da 'yan shi'a ko da wasu dai masu ra'ayi irin nasu suna ganin aikin gwamnati aiki ne na dawoto to shin me za a ce game da irin waɗannan mutane to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko ba haka bane in abin da kuke faɗi gaskiya ne ku kawo hujja duk abin da suke faɗi ai babu wani dalili ƙafi wanda ake itimadi a kansa kenan da haka mu ba mu ciya bauta aikin gwamnati da bauta ne baya daga cikin yaƙi da mu aikin gwamnati in ya je a tsari irin na yahudawa a matsayi na lalura ana shiga ba a komawa gehe duk lokacin da aka ce daula allin jaye ku kuna karkashin jagorancin wani ne ba ku koma wa gaihe fatta kullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah daidai gurgudu yanzu munan Nijar in muka ce duk tsarin turawa a hidda shi a karkashin aikin gwamnati tana yi muna da wannan karfi mun isa mu yi wannan ba mu iya ba daga allin jaye mu yana sai mu ji tsoron Allah gurgudu sai dai ko me za mu yi ya zama mun samu musulunci a ciki wannan shine tawa fahimta Allah madaukin sarki ya samu dace ina ƙara wani ishara da cewa duk lokacin da daula biyu suka haɗu to daula wadda ta fi ƙarfi da hukuncinta ake tafiya har lokacin da daula mara ƙarfi ta yi ƙarfi lokacin da mazo sallallahu alaihi wasallam yake garin makka da shi da sahabbansa daula islamiyya ce take mulki a wannan lokaci ko kuma daula kufriya eh musulmai na cikin garin ko ba su ciki ana yi da su ko ba a yi me yasa suka yi haƙuri saboda ba su yi karhin hanawa ya zama musu da lura ke amma lokacin da aka yi fatiho makka ya zama daula wadda take da rinjaye daula islamiyya ne ana yin hukunci da tsari ne na kafirai ko ana yin hukunci ne da tsari na musulunci saboda musulunci shi yake da ƙarfi mun yanzu a nan nijar mu musulmai ne amma a tsari na hukuncin Nijar ana yi ne a tsarin musulunci ko ana yi ne a tsarin kafirci a tsarin kafirci sai mu ce yau ba mu yadda ba duk a cire tsarin kafirci tana yi muna da wannan ƙarfi to sai mu je mu ji tsoron Allah daidai gwargwado mu je mu yi shiri don canza wannan ya kamata samu in kuna ganin wannan abin ba ku san shi to mu tashi mu yi ilimi don mu canza wannan mu kawo namu kace ba ka so kaza sai a ce to cire shi kawo wani ba ka da wanda za ka kawo yaya za ka muna da musulunci muna da tsarin na musulunci amma yanzu ba mu da ƙarfin yin jagoranci musa daula islamiyya ina sai mu yi haƙuri a lokacin da muka shirya na samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina yastami'una al-qawla su wanda ke nisantar wata gunki su ne wanda suke sauraron magana fa yattabi'una hasanahu sai su bi magana mafi kyau أولئك الذين هداهم الله وإن سنوا إن الله يشرب وأولئك هم أولي الألباب وإن سنوا ما أبوتها وكل ذلك وكل ذلك الله يجي الذين يستمعون القول وإن كيسا رمضان القول أنا منين يكين في أنا أسمع لما يسكتشي سنة نفي أنا نفي على القرآن وإن يسمك سوال على القرآن فيتبعون أحسنه سيسو بأبو مفي كو أشكي على القرآن abin tambaya cikin alkur'ani akwai abu mai kyau ko babu akwai abu mafi kyau ko babu to ba ba da amsa ba to kuma in kawo mana misali Allah yake cewa fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun menene amma fa man afa eh wa menene fa man afa wanda aka yi ma mummuna ya tashi rama ya rama da irin yadda aka masa amma wanda ya hankuri ya yafe kuma yafe wa yayi yanzu umarni nawa an ka baya to yanzu sai ya zamanto an taba ka an yi ma laifi kana da damar rama amma sai ka ce inda Allah ya ce a yafi to kai ka yayi da ramawan da yafiwan wahi ka ɗauki wata ta yi ko ba haka ba ne malamai suka ce irin wa'annan misalai shine fa ahsana wa tabi'un ahsana wa'inda za su saurari umarnin Allah sai su zaɓi wanda yake sai su yi shi ban san ko an gane misalin da ni ba ni misali na ni kawo na bayan tukuha wato tuhal fukara ko ba haka wani ga wani misali ya kawo sadaka ne kana iya ka bayyana babu ne kana iya ka koyi shi yahi sai ka ka koyi cikin biyun nan wani na ka yahi sai ka ce to ni inda an ce koyewa ta ni koyewa zai kenan a ƙur'ani ba ana nufin akwai wani abu wanda ya fi wani kyau wani ya ma'ana akwai wani ɓangare da ya fi wani amma ana iya kawo umarni guda biyu wanda duk ya halasta ka yi amma an fi son ka yi kaza sai ka ɗauki wanda an ka fi son a yi mu ci gaba Allah maɗaukin sarki a wannan aya ce الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ko wa'inda ke sauraron magana sai su zabi magana mafi kyau ma'ana duk maganganun da za a yi a duniya in sun tashi zabe su ba su zaɓa kowa sai dai alkur'ani fasara ta biyu kenan dan Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadith ko ba haka bane Allah ya saukar da labari mafi kyau shine menene shi ne alkur'ani kenan ahsan shi ne kur'ani ga baki ɗaya wanda duk maganganun da za su ji ba su aiki da su wadda ta yi ita ce za su yi aiki da shi ne alkur'ani da shi kur'ani shi ne ahsan alhadis yana iya ɗaukar wannan ma'ana da wani yana iya zuwa ya ce ma ai a cikin qur'ani ma Allah yake cewa alladhina yastami'una alqawla wa annaka sarar magana wa yattabi'una ahsana sai bi wanda sun kafi kyau ina qur'ani wani bangare ya wani bangare kyau sai kici a kai baka gane qur'ani min ba fasawsar qur'ani abinda ake nuni ana a bada umarni guda biyu kowanne ya halasta amma akwai wanda ya sai ka zabi wanda kamar misalin da mun kawo ulaika alladhina hadahumullah wannan sune wanda Allah ya shirye da su ulaika hum ulul albab kuma wannan sune ma mutan hankali in mun ka tsaya a wancan fasara in kuma mun ka dauki fasara fa yattabi'una ahsanahu sai su bi zance mafi kyau sai ya zamanto ya zama zance mafi kyau shine alqur'ani yaya muka gano wannan fassara ahsanahu ya zo a cikin wannan sura Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha kun gane misali ko kenan in an ce ahsanul qawli shine alquran fa yattabi'una ahsana in sun ji maganganun duniya gaba ɗaya sai su aje su su bi magana mafi kyau shine alqurani saboda Allah ya ce shi alqurani shine ahsanul hadith shine labari mafi kyau Allah kai ne Allah yake cewa afaman haqqa alayhi kalimatul azabi ga mun ka mun karance shi mun fassara sai dai mun maimaita mun karanta ula'ika hum ulul albab na ne ko wa'annan ba su ne ba abuta hankali allub hankali al'aqlu hankali ce fulan aqil fulan labib wani mai hankali ne wani labibun ne mai hankali ne duk saddalin zo ina so in bambanta ma hankalin wani da na wani ba ɗaya bane to sai in ma irin wannan larabci in ce fulan aqil lakin fulana labib wanne za ka ɗauka kaji neman aure sai ni ce ma harihi alfatas aqila walakin harihi labiba sai ne shi wace za ka zaba mai zurfi hankali mai hankali na fiye yi hankali kowa yana iya zama mai hankali amma ba kowa zai zama labibi ba an gane ko Allah ta wada ce don wani wallahi an da kisa mai damara a daure shi ne wanda zai je yana bautar gumki ya hankali yake ba ban kalin kwarai sai da Allah ya ce afa man haqqa alaihi kalimatul azab shin wannan wanda kalma azaba ta tabbata a gare shi haqqa bi ma'ana wajaba wanda kalma azaba ta wajaba gare shi ne kafir wasu malama suna ce Abu Jahal shine kalma azaba ta tabbata a gare shi da makamantansa afa anta tunqidhu man fi an-nar shin kai kana fitar da wanda yake cikin wuta mana wanda Allah ya kaddara shigan shi wuta duk iya wa'azin ka ba ka iya fidda shi duk iya kwatancin ka baya karɓa baya gane lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum ghurafun suna da dakuna mana suna da gidaje a aljanna min fawqiha ghuraf a saman kuma akwai wasu gidaje mabaniyatun wanda ake ake aka gina su mana ginannu mana suna da ɗakuna ginannu a cikin gina adana shi ne mana dan ka ce gurfa ɗaki guda ko to gurf ɗakuna da yawa wasu na saman wasu inda ka san aljanna bene ne wani saman wani ne to duk wanda suka ji tsoron Allah a saman can cikin gina aljanna suna da gidaje wasu saman wani ba sai ka gina ba ko nan duniya gidan saboda ka san yana da wayan gina bale a baka shi duk waɗanda ake ma kyauta in dai ba gado ne suka samu ba da wuya kaga an yi wa mutum kyautar ya tashi ban ce ba a yi ba amma ne yana da wahala saboda a duniya ma gina shi wahala ga shi to lahira gidajen sama za a baka wani samun wani inda sunan aljanna Allah ya gaya mu ne da su wani kullin darajatun mimma amilu wani wafiyahun ma'amalar tana cewa mulajinun su ɗan aljanna kowanne mataki-mataki ne a aljanna gwargwaron aikinsu wanda ya yi ka aikin kwari ya yi ka zama sama a aljanna sai dai ya ne ko ya da ya cika gidan wani can ƙasa ga kuma wasu can sama ba shi zai baka mamaki kalmar nan daga bai za su baka mamaki Allah ya ce menene ne tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a cikin wayannan gidaje yanzu dan Allah duniya wani ƙwararren magini ne ya yi tajin da sama aka yi simiful wurin wanka a sama aka yi nau'i nau'i na bugar ruwa ina ne sai da yi shi kasa ko ba kawai to aljanna can sama gidajenka ko ina akwai abin nan koramu suna gudana Allah ce matsalar jannatin da ce wa idan mutakun fiha an haru min mayin rayu asinin wa an haru min labanin lam ya tarayyar ta'am wa an haru min hamrin labdatin lisharibin wa an haru min asinin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم سؤال الكرشي أتكين جدا الجنة أقول قول من الروح وإذا أنت أنهار من ماء فأتي نهر من ماء أقول بمبنتي أنهار من ماء da naharin min mai su ruwan gidan aljanna wai ba kala guda ba ne a a ƙoramu ne kala daban-daban suke akwai an ƙoramu na madara nono shi ma ba wai nono kala guda ba nan duniya nonon shanu nonon awaki nonon tamaki yan an haka yadda nono ne ɗanɗanon shi ne bai da bambanci da yawa amma ban da aljanna da kuma ƙoramu na giya kenan da yawa ne wata ka ɗauka to duk aina a gidanka suke gudana don ya zama to ita aljanna ba a iya suranta yadda take kun gane misali yanzu duk sa ka ce gidanka ga tauki na ruwa na gudana ciki hankalinka ya tashi dan kana tsoron wani abu ya biyo baya amma bin da gidan aljanna gidan aljanna ne za ka ga sama yake koramu na gudana ko ina kuma ba korama guda ba kuma abun mamaki sai ka bi ta kan korama ka ta yi ruwan bai jike ka ba ka yin kasa ba ka tsome ya ciki sai dai ka buƙaci ruwa ka ɗebi ruwan ka sha in kana son ka ga yadda aka yi gini wanda ya amsa sunan gini wanda sai dai aljanna sai dai aljanna kuma Allah ya ce zai ba mu aljanna mu gaje ta gwargwaron aikin da muke na karbi aikin muka ba mu aljanna Allah yake cewa a aya na gaba a cikin cikon aya ko wa'ada Allah Allah ya ce wannan fa alƙawari ne na Allah ga bayin la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ba zai saba alƙawari wannan ranar tsayuwa da za a tsayo a bayan aljanna aljanna Allah ce ba zai saba wannan alƙawari ba alam tara anna Allah nazzala min as-sama'i ma'a nan ne ko sai ku rinka tsaro da idanun nan na sun tafiya alam tara ko anna Allah anzala min as-sama'i ma'a ka ba su labari ai Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ko kuma ashe baka ga Allah subhanahu wataala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ba fasalakahu yanabi'a fil ard sai ya sanya shi idanuwan ruwa daban-daban a cikin ƙasa ya sanya mai magudana daban-daban a cikin ƙasa kun fahimci Hausa ruwan sama in ya sauko dukkan ruwa daga sama yake saukowa in ruwa ya sauko daga sama garin ne ya kwashi ruwa bayan awa biyar in ka fito ruwan yana na inda yake koya wasa ina yake yi ya cikin ƙasa gobe mai ainihin wasu cikin ƙasa zai ta jibi mai ainihin wasu cikin ƙasa to kowane ruwa akwai hanya da Allah ya yassare zai rinka bi ta cikin ta yana yi cikin ƙasa kuma kowane ruwa da nashi ɗanɗano kuma a kusa da juna kuma ba sa gamewa da juna da Allah ya nuna ma kudura tashi da iyawa tashi inda za ka gane misali makwabcinka yana iya ya haka forash ruwan gidan shi su zama da lami ba su shayuwa kai ko ka saka gidanka ka haka forash ruwan gidanka da daɗi har kowa yana son ya sha su idon ruwa guda kusa da kusa gida guda amma ɗanɗanon ruwan ba guda ba saboda hanyar ruwa ba guda ba Allah ce ya san da haka shi ya yi haka forash makwabci na a gidana furaji ɗin shi in ka ɗauko ruwa ka sha lami suke yi sai dai a yi wanki da su kuma in ana wanki an ka sa sabulu an ka wanka bai kumfa ni ma gaba na ya ɗaɗa sai ce kai Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi anzala minas sama'i ma'a kuma haka bane sanda Allah ya ce fa fasalaka fasalaka hukum ya nabi a fil ardi sai na ce to lalle ya nabi a fil ardi insha Allah Allah sai ya bambanta min zo a yi min furashi aka yi furashi aka cimma ruwa ruwa masu daɗi in kana sha kamar kare na sha sai ya ƙara tabbatar min Allah shi ne akwani shi yake saukar da ruwa daga sama ya sanya masa hanyoyi cikin ƙasa mabambanta kowane da inda zai tafi wannan ba aya bane gare mu aya ne gare mu Allah madaukin sarki yake cewa summa yukhrij bihi zar'an sai ya fitar da shuka da wannan ruwan mukhtalifan alwan kuma launi launi daban-daban na wannan shuka in ka je gona ka shuka tumatir ka shuka ada ka shuka kankana ka shuka lemu ka shuka hatsi ka shuka wake ruwa guda gona guda amma in sun hito ba wanda ya irin wani ciyayi ba kai ka shuka su za su hito kowace irin ta daban kuma ruwa guda Allah wa iya wannan Allah shi iya wani kuma kowanne an san da zaman shi sun mai hijja sannan ya buki shi shuka bayan ya sha ruwa sai ya buki fatarahu musfarran sai kaga ya koma masara masara thumma yaj'aluhu hutaman sai Allah ya sanya shi ya zama da diddigaggi inna fi dhalika la dhikra li ulil albab lalle a cikin wannan abun akwai tunatarwa ga mafuta hankali kun gane abin da Allah ke mana ishara ku kalle mu nan in ka je gona kai shuka in shukan nan yana samun ruwa yana girma ko bai girma yau da gobe yau da gobe in shukan yannina yana canzawa ya nuna ma ya nuna ko bai nunawa to ko in ya canza nan sai dai ya yi gaba ba ya dawowa ana nan zai bushe komi daɗin da yake shi ko ku hidda shi ko ya lalace muku a nan ya dai ta yake nan to haka halittar mutum ɗan adam yake in aka ɗiga ɗigon mani a cikin mahaifiyar mace Allah ya kaddara wannan zai zama da za a kula da shi a yi tare nasa ya zo duniya wani ma bai iya ɗaukar ɗansa yana jin jiri yana jin tsoro saboda cikin ya laushi da yawa ana nan ana ciyar da shi ana ciyar da shi ya fara kwari ya girma ya zama dattijo ya kai ƙarhinsa ana nan a ce kai wani an sharawa sai ya goge duk daɗin da yake ji da kakacci kaga tsoho ne fata ta murɗe jiki ya murɗe sai ya fara lankwasowa kamar shuka ta duk daɗin da take ji in ta kai nunanta za ta wuce tofa in aka kai ƙarshe mutumin nan ko bai mutu ba ya zame muku ya zame muku kaya ko ba ga bane da kuma ya faɗi ya mutu ko ya kuke so shi zaman lahiyan ku kuhin da shi daga nan in ba haka ba zai lalace mu to haka shuka lokacin da ya kai shine misalin duniya duniya ba komai bace mutum yana ɗaukar duniya wani abu ko ka samu duniya ba ku kwashe lahiya da ita ba ko ba ka samu ko ku kwashe lahiya da ita ba magani dai ka bi Allah duk lokacin da karshen ka ya zo ka yi cikawa da imani ka samu aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah subhanahu wataala ya ce a kaman sharaha Allah sadarahu lil Islam shin wanda Allah ya yassare ya wasa'a zuciyarsa zuwa ga musulunci fa huwa ala nurin min rabbih yana kan haske na ubangijinsa yana zama ɗaya da mutumin da ba kan musulunci yake ba abin tambaya mana abin da yake sanya nishaɗi shine haske na musulunci shi musulunci haske ne kula shi kuma ruhi haske ne in haske da haske sun ka zamansu yana yi wuri guda ko bai suna ƙara wa juna ƙarfi ko ba su ƙara ba suna ƙara wa juna ƙarfi shi yasa ruhi shi yake rayuwa da haske Allah da ya ruhi haske ne duk masu bincike na ilimi sun tabbatar da ruhi haske ne amma yaya yake ba sani shi kuma Allah ya ce ƙur'ani wahayi da ke zuwa wurin mutane haske ne shi yasa in ba a manta ba lokacin da nake mana ishara na ce ɗan adam yana da asali biyu ne asali biyun nan in ba a kula da ɗaya daga ciki dole ɗan adam ya lalace asali na farko ɗan adam an yi shi ne da ƙasa inda baban mu adam da ƙasa aka yi shi kinan gangan jikin ɗan adam ƙasa ce ita kuma duk abin da aka yi da ƙasa in ba ƙasa aka ba shi ba to wannan gangan cikin ba ta yi yanzu mun gangan cikinmu ƙasa ce muke sa mata tana yi in ba haka ba ba shi misali ba ka ci shinkawa ba shinkawa don allah da miya ka yi ta ba ƙasa za ta ba inda ya kira sun shi dole ka sa ta ƙasa ta yi ta ko ba ka wani ka sha lemu tana jin daɗi waye ba da lemun ƙasa ce ka sha banana kana jin daɗi wa ya ba da banana ƙasa ce ka sha gomba kana jin daɗi duk abin da jiki zai gino da shi ƙasa ke ba da shi saboda kai ɗan ƙasa ne ita ce ba wanka ita ke kula da kai tun da aka yi ka haka koma ka Allah da zaran mutum ya ce abin da ƙasa take baiwa bai son shi to kuma jikin shi zai lalace zai lalace an gane wannan bangare bangare na biyu da aka yi annabi adam ala ce fana faktu fihi min menene min ruhi kaga kenan shi ruhi daban aka zo da shi aka sa shi cikin gangan jikin annabi adam sai sun karu sai zama gangan jikin tana aiki to shi ko wani ruhi sai Allah yake cewa na aiko da haske wanda zai raya ruhin shi kuma ruhin mutum da adam abinda yake rahi shine wahayi daga gurin Allah shine alqur'ani duk wanda ya saki alqur'ani ya tauye ruhinsa bai taba rayuwa mai dadi har abada saboda abinda rai yake so a bashi ba a bashi ayin ba dan haka ba kaga mutum guda bature guda ya kashe rayuwarsa akan binciken abu guda kullum yana cikin tsanani wani sai ga shi tun da ya taso shi ne ke da ilimi akan ido shi binciken shi akan ijiya ne wani akan hanci wani akan kunya dukkanin ya kashe rayuwar shi ba kullum yana cikin wahala saboda me saboda bai ba ruhi shi haƙƙin sa ba shine wahayin Allah amma duk mutumin da ya karbi wahayi kassa qur'ani gaban ka da mutum ya ga sai ya ganta cikin haske cikin annuri cikin nishuwa baka da damuwa ka hito baka da ko sisi amma sai a ɗauka ku ne gari ke kaima saboda ka ba jiki haƙƙinsa shi ma ruhi ka ba shi haƙƙinsa ka in ja mun dogon bayani abinda da muke so mu gane Allah ya kan sanya kirjin mutum ya zama babu damuwa matuƙar ya rike alƙur'ani Allah ka samu yake da alƙur'ani Allah ya ce afa man sharaha Allah sadarahu lil islam wanda Allah ya yalwanta kirjinsa ya karɓi musulunci fa huwa ala nurin min rabbi yana kan haske daga gurin ubangijinsa ma'ana bai zama ɗaya da wanda ba haka ba fa waylun lil qasiyati qulubuhum wannan azaba ya tabbata ga wanda zukatansa suka kekashe suka bushe saboda mi sun bushe ne min zikrillah daga ambaton Allah ba sa ambaton Allah zukata sun kekashe su ulaika fi dalalin mubin Allah ce wa'annan suna cikin bata mubayyana Allah nazzala ahsan alhadith Allah shine ya sauka da labarin mafi kyau shine alqur'ani ita ce ayar da ni mana ishara da ita a dazu an gane ko da muka ce a can يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنه شيء القرآن saboda Allah ya ce anan Allah nazzala ahsan hadisi Allah shine wanda ya saukar da labari mafi kyau kitaban shine wani littafi alqur'ani kenan mutashabihan yana kama da juna yana kama da juna zaka ga in mutum ya karanta suratul baqara kana ji ka san qur'ani yake karantawa in mutum ya karanta fatiha kana je ka san qur'ani ke karantawa in mutum ya karanta suratul ikhlas kana je ya karanta kana sani ya karanta alqur'ani amma da mutum ya karanta ishiriniya duka larabcin ne kana je sai ce wanga ba qur'ani ba saboda bai yi kama da alqur'ani shi ne qur'ani mutashabi masaniya wanda yake da maimaito ma'ana yana ambaton abu bibbiyu in ya ambaci alwa'd ya ambaci alwa'id ya ambaci annabi alwayin ya ambaci aljanna ya ambaci annar ya ambaci alkhair ya ambaci ashar ya ambaci alhalal ya ambaci alharam ana yanka ambaci abubuwa so biyu kenan shine mutaniya wanda yake ambata abubuwa so biyu muna da ayatul rahma wa ayatul azab ayatul wa'd wa ayatul wa'id muna da al'amru wan nahy muna da an-nasikh wal mansukh shine mutaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun fata ta duk waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu suna tsima a yayin da suka ci an ambaci alkur'ani sadda aka karanta alkur'ani sun matsali da juluruhun wa ƙuluruhun ila zikirillah sai ya zamanto fatun jikinsu da zukatansu sun yi laushi zuwa ga ambaton Allah sun koma zuwa ga ambaton Allah Allah madaukin sarki ce zalika hudallah wannan shari'a ne da Allah ya hade bihi man yasha yana shirye da shi ga wanda yake so wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai shirye da shi taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum taqsha'iru sima ga misali in kai yo dare cikin dare aka ce da kai hanyar nan ma tsoro ake sawa shedanu a abu sai kai wata mata ta kana ta yi kana ta yi sai kakka wani fara abu ya zo ya zagaye ka ya za ka ji jikin ka yayi eh ai sadda zai motsa ba kama sani ba to haka masu imani duk sadda aka ambaci Allah hankalin su duk zai dawo nan suna ganin anya ba da su kake ba anya ba sun yi wani laifi ba ne hankalin su zai tashi amma kuma lokacin da malamai suka ce wannan lokacin da aka ambaci ayoyin azaba cikin su shi abin nan suna tsoron ka Allah ya bushe da su amma kuma ya hanka ambaci ayoyin rahama sai ka ji hankalin su ya kwanta ba zai da muka ga mutan ci aljanna ba wannan ya bude baki ma ya ada hurun iri ce gaban shi ko ba ga bane an gale ka duk ya kwanta kana ganin ina ma yanzu ne don haka dabi'a masu imani yake da sada aka ambaci ayoyin azaba hukubar Allah hankalin su yana tashi in an ka zo a kwanton arhamar Allah sai ka hankalin su yana kwanta Allah madaukin sarki ce fa man yattaqi bi wajhihi su al'azab shin wanda ya kare fuskarsa daga mummunan azaba yawmul qiyamati na daga ranar tashi alkiyama ya zama ɗaya da wanda bai kare fuskarsa ba ba ɗaya suke ba qila lis zalimin sai a ce da azzalimai mushrikai kenan zuqu ma kuntum taksibun ku dandani sakamakon mummunan abinda ku kasance kuna aikatawa ba ni misali ko ita huska an ambace ta anan saboda a jiki ta fi komi jin zafi yanzu ka je za ka ɗiba wuta sai ka kai haka kana ɗiba wuta shi hannu shi ma jikin ne amma ba huska kake karewa shi ne sai an kai ishara kina ana nufin ba nan an ambace huska ne hasatan amma ana nufin jiki ga baki ɗaya wanda ya yi aikata aikin da zai kare jikin shi daga faɗawa wuta shi ya zama ɗaya da wanda bai yi wannan ba Allah ya ci ba ɗaya shi gaba Allah yake cewa kadzabal ladina min qablihi wa'anda suka ka- wuce gabanin mutanen manzon Allah sun kare ta annabawansu fa atahumul azabu min haythu la yashurun sai azaba ya zo musu ta hanyar da ba su yi tsammani ba azaban Allah ko ya zo ma a duniya kafin ka mutu ko ya zo ma a lahira yana daga cikin azaban Allah duk duniya ta tsaya ma komai ka ji tantantan ne kwala da rabe wani cuta kai ta magani ba ku waraka duk da ke ita wannan jaraba biyu ne wani Allah zai jarabe shi don ya kara mai imani wani kuma Allah zai jarabe shi saboda ya fita daga hanya ta daidai duka Allah yana iya yin wannan Allah ya ce fa azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya Allah ya dandana musu kaskanci a rayuwarsu ta duniya wal azabul akhirati akbar azabul lahi la yafi girma da tsanani lau kanu ya'lamun inda sun kasance sun sani ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل توnan wata gaba ce ina ganin akwai lokaci ne ya kamata mu tsaya kun gane sai akwai misali mai muhimmanci da Allah yake so ya buga muna ya dace da wanda ya kamata mu sa burki in Allah ya so ya yarda nan za mu takaita abin da muka yi daidai Allah ya ba mu dadan shi da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk